بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bayan haka yan uwa ina mana barka da dawowa domin ci gaba da wannan daura ta mu ta wannan littafi ta manzumatul haq manzumatu manhajil haq na Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Saidi Allah ya mishi rahama kafin mu tafi hutu mun tsaya karshen baiti na 15 wanda yanzu insha Allah ta'ala zamu tashi kan baiti na 16 insha Allah tabaaraka ta'ala kamar yadda muka ambata cewa za mu tafi da sauri saboda baitocin da muka wuce su a baya dama asalin su ne masu daukan dogon bayani sai yanzu insha Allah ta'ala za mu tafi da sauri tafiya ta ɗalibai insha Allah Allah ya samu dace malam ya ce wa nashhadu anna Allah yanzilu fi duja kama qala hul mab'uthu bil haqqi ahmad malam ya ce wa nashhadu muna shaida cewa anna Allah lallai Allah yanzilu fi duja yana sauka a cikin duhun dare kama ƙala hulma ba'uthu bil haqqi ahmadu kamar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya aiko shi da gaskiya ya tabbatar mana cewa an Allah tabaraka wa ta'ala duk ƙarshen dare cikin duhun dare yana saukowa yana tambayin bayinsa ya ce ina mai neman bukatar in biya masa wa zai roƙe ni in bashi wa zai nemi gafara ta in gafarta masa wake neman yafiya ta in yafi masa wake neman rufin asiri a wajena a rufa mishi kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari na sha bakwai sai malam ya ce wa nashhadu anna allaha arsala rusulahu bi ayatihi lil khalqi tahdi wa turshidu muna shaida cewa muna masu imani cewa Allah ya aiko manzanninsa da ayoyinsa bi ayatihi ya aiko su da ayoyinsa lil khalqi tahdi domin su zo su shiryar da bayinsa wato wato shidu domin su kuma nuna mabayinsa hanya madaidaiciya Allah ya aiko manzanni domin su zo su nuna mabayinsa hanya madaidaiciya kuma su shiryar da su kuma kowane annabi ya Allah ya ba kowane annabi Allah ya bashi wato ainihin ayoyin da zai wa'azi da su ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله kowane annabi Allah yana turo shi da da sako da ayoyi don yayi wa'azi ya ja hankalin mutanensa don su zo su bauta ma Allah shi kadai wa fadala bainar rusuli wal khalqi kullihim bi hikmatihi jalla al azim al muwahhad Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita ya ɗaukaka darajar wasu tsakanin manzanninsa da kuma halittunsa baki ɗaya haka Allah ya tsara manzanninsa wasu sun fi wasu daraja annabawansa wasu sun fi wasu daraja haka mala'iku wasu sun fi wasu daraja haka nan cikin mutane a ilimi wani ya fi wani a kuɗi wani ya fi wani a kasuwanci wani ya fi wani a farin jini wani ya fi wani a yanayin komai na rayuwa wani ya fi wani ba yadda za a yi kowa kuma ya daidaita ɗaya daga daka ne malam yace wa fadala bainar rusuli wal khalqi kullihi Allah ya fifita tsakanin manzanni da kuma halittunsa baki daya kamar yadda ya faɗa yace tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat manzanni Allah yace mun fifita wasu akan wasu wasu ma sun yi magana da Allah Allah ya daga darajar wasu akan wasu annabawa yace wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd hakika mun fifita sashen annabawa akan sashi hakanan halittunsa baki daya bi hikimati wannan hikima ce ta Allah ya sa wane ya fi wani wane na sama da wani a waje kaza wane na sama da wani a waje kaza in ka fi wani kaza sai ya fi ka kaza in kin fi wacce kaza sai ta fi ki kaza bai yiwa a ce akan komai kowa ya daidaita ba zai taɓa yiwa ba in ka lura cewa wane ya fi ni kaza kin lura cewa wacce ta fi ni kaza sai kuma ka lura ki lura cewa na fi wani kaza na fi wani kaza na fi wani kaza haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu kowa ya dinga kallon na ƙasa da shi karka kalli na sama da kai wannan duk Allah ya yi ne saboda akwai hikima a ciki jallal azimul muwahhad Allah mai girma wanda ake kadaita shi da bauta ya girmama ya ɗaukaka kuma ya cancanta a girmama shi fa afdalu khalqillahi fil ardi was sama nabiyul huda wal alamin muhammadu malam yace fa afdalu khalqillahi fil ardi was sama mafificin halittar Allah a sama da ƙasa wadda ba wani halitta a sama da ƙasa da yake da darajarsa shine nabiyul huda annabin shiriya wal alamina annabin da Allah ya aiko shi zuwa ga dukkanin talikai Muhammadu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama da ƙasa Allah bai yi halitta mai daraja irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka annabi ya fi kowa daraja annabi ya fi kowa matsayi a wajen Allah shi yasa mu wajen musulmi bayi da wani abu wanda ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk yadda yake da mutum in dai ya ga cewa tafiyarsa ko aƙidarsa ko mu'amalarsa ko wani abu nashi yana cin karo da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zaman lafiya tsakaninka da shi ba zaman lafiya wa khassa lahu ar-rahmanu ashabahu al-ula aqamul huda wad-din haqqan wa mahadu malan yace wa khassa lahu ar-rahmanu ashabahu al-ula Allah mai rahama ya wato ainifin keɓance shi ya keɓance masa sahabbansa al'ula bi ma'ana alladina waɗanda a ƙamul huda su suka miƙar da hanyar nan ta shirya ta tsayu suka riƙe ta da kyau waddina suka tsai da addini suka tsai da shirya haƙƙan suka tsai da addini da gaske wa mahadu sannan suka yi mana shimfiɗa mu muka zo muka samu wannan addinin bayansu haka Allah sai bayan ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya zaɓa masa sahabbansa suka zo suka bi addinin nan suka masa riko mai kyau aka azabtar da su aka ba su wahala aka ba su kashi saboda addini amma bai sa sun juya baya ba wannan ya sa yanzu ga masallatai nan sun yawaita har lasifikoki muke sawa muna kiran sallah amma lokacin da ake musu azaba a cikin ɗaki ake zuwa in ka yi imani kai da matarka kai muku sallah ita ma bata yi imani ba in za ka yi sallah ka gudu saboda kar ta gan kana sallah ta je ta jawo maka waɗancan haka ake yi ana ɓuya amma yanzu kaga alhamdulillah ala ni'matil islam Allah ya kara masa habbai daraja to shi yasa dole mutum ya so sahabbai dole kai kaunaci sahabbai in dai baka kaunan sahabbai to mutum zindiki ne kai in dai baka kaunan sahabbai sunan ka zindiki kafiri kenan in dai baka son sahabbai domin dai ka cire sahabbai a cikin musulunci to da kai da dangin ku ba ku san zama a musulunci ba dole kowa ya fita dole kowa ya fita Allah ya kara musu yadda فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرد مؤكد مالن يتي كونر دكانن صحابي da iyalan annabi mu a wajenmu ma'ashira ahlal ahlil haqqi mu a wajenmu taron waɗanda muke kan gaskiya mu ahlus sunna kenan fardun muakkad dole ne dole dole ne farilla ce mai ƙarfi dole ka kaunaci iyalan annabi dole ka kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ahlus sunna muna tawassuli ne tsakatsaki baka zama rafidi baka zama nasibi rafidawa sune in shi'a kenan to su a wajen su in dai kana son iyalai iyalan gidan annabi to dole kai gaba da sahabbai su kuma nasibiyuna su kuma sahabbai suke so zalla banda iyalan gidan annabi to kaga mu kuma ahlus sunna sai aka ce mana muna kaunar sahabbai muna kuma kaunar iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga kuma shi dan shi'a da ya tashi san iyalan sai kuma ya cire matan annabi a ciki yanzu dan Allah in aka ce maka kaje mutun ya ce maka ka tattaro mana dukkan iyalanka amma banda matanka to suwaye iyalan banda matanka suwaye iyalan da 'ya'yan da wata yana aka samu su ba ta hanyar matan aka samu su ba don aka ci da matan ka cikin iyalanka saura suwa kaga ya zama shirme kenan kuma kai tsaye ma waɗanda Allah ya kira su da iyalan annabi su ne su ne matansa su ne matansa saboda haka mu muna son iyalan annabi muna kuma son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce wa min qawli ahlil haqqi anna kalamahu huwa al-lafz wal ma'ana jami'an mujawwad malam yace wa min qawli ahli alhaqi na daga cikin maganan da ahlus sunna suke faɗi suna kuma aiki da shi suna tafiya a kanta a cikin addininsu anna kalamahu cewa maganganun Allah alƙur'ani magana ce ta Allah huwal lafzu wal ma'ana da lafazin da ma'anan du maganar Allah ce ba kamar wasu ba da suke cewa ma'anar ce maganar Allah amma lafazin ba maganar Allah ba ce ba to mu ahlus sunna in ka karanta larabcin qur'ani maganar Allah ka karanta in ka fassara kai bayani maganar Allah kai bayani to sai dai ai yana iya yiwuwa a ce maganar wane ce amma sauti na ake ji bi ma'ana ina hakaito ina rawaito abin da wane ya faɗa amma maganar ba tawo bace amma muryata ake ji so wannan shi yasa zaka ga in an zo hadisi ya ce haddathana haddathana eh ka ji an ce qala rasulullah sahabin zai gaya maka annabi ne ya faɗa in ka kawo da kaza a cikin addini sai a ce ina da ni sai ka ce qala Allah ta'ala Allah ya ce saboda haka yace huwal lafzu wal ma'ana da lafazi da ma'ana dukkanin maganan Allah ne tabaraka wa ta'ala jami'an mujawwadu ay muhkamun wa mutqinun bi alfazihi wa ma'anihi yana cike da hikima sannan kuma lafuzansa an yi itkanin su ba a yi ƙari ba ba a yi ragi ba saboda qur'ani Allah ya gaya mana cewa wa innahu kitabun azizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya alƙawarin zai kiyaye alƙur'ani ba wani abin da aka ƙara a cikin ƙur'ani kamar yadda kuma babu wani abin da aka rage a cikin alƙur'ani laisa bi makhluqin wa anna li khalqihi bi qawlin ka qawli llahi in huwa amjad malam yace laisa bi makhluqin alƙur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah ba yana daga cikin aƙidu da suke shigowa cikin aƙidar musulmi shine a ce maka alƙur'ani ba maganar Allah ba ce halitta ce ta Allah a'a alƙur'ani magana ce ta Allah ayyukan bayi halittar Allah ce Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku da ku da abin da kuke aikatawa do halittar Allah ce so amma kaga shi alƙur'ani ba halittar Allah ba ce magana ce ta Allah da aka yace laisa bi makhluqin alƙur'ani ba halitta ba ce wa anna li khalqihi ta yaya ma wai halittun Allah za su iya bi qaulin ka qaulillah ta yaya halittun Allah za su iya kirkiro magana ta yi kama da maganar Allah wa huwa amjadu bayan Allah shine mafi girma ai bayi ba za su iya kirkiro maganar da za ta yi kama da maganar Allah ba tunda Allah ya ce kullai ni jama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alquran la yatuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira inda za a hada mutane da aljanu na duniya gaba daya a ce ku kawo irin alqur'ani ba za su iya ba Allah ya rage ma kafiran maka aiki yace ku kawo surori goma sai ce am yaqulu naftara sai ce qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin in kun ce ƙur'ani ƙirƙira akai kuma ku ƙirƙiro surori guda goma irinsa ba a ce muku daga farkon fatiha zuwa ƙarshen suratu yunus surori guda goma ba a daga alamtara kaifa zuwa nasu surori guda goma ku kawo irinsu ba za su iya ba sai aka sauko ƙasa ya ka ce fa'illan a allah tabaraka wa ta'ala sai ce ka gaya musu am ya naftara sai aka ce kul fa'atu bi suratin min misli ku kawo sura ɗaya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli in kuna kokonto cewa qur'anin nan fa ba maganar Allah bace Muhammadu shi ya kirkiro kayansa Allah ya ce to kuma ku kirkiro sura guda sura guda ɗaya tal irin idza ja'a nasrullahi wal fath kaga ba za su iya ba to malam yace ta yaya ta yaya mutane za su iya kawo magana irin maganar Allah bayan Allah shine mafi girma baiti na 24 malam sai yace wa nashhadu annal khaira wash sharra kullahu bitaqdirihi wal abdu yas'a wa yajhadu mun yi imani mun shaida cewa da alkhairi da sharri duka suna faruwa ne bitaqdirihi bisa ga abinda Allah ya kaddara duk abin da kaga ya faru mai kyau ko mara kyau kaddara ce ta Allah Allah ne ya kaddara amma wal abdu shi kuma bawa ya tsa shi zai yi kai komo waye jihadu ya iya bakin kokarinsa don ya guje ma sharri ya samu alkhairi in kaga abu ya faru Allah ne in kaga hatsari ya faru Allah ne ya kaddara amma bawa zai yi bakin kokarinsa ya guje baka zuwa da mashin ɗinka ka tsaya tsakiyar titi ka ce a ce maka roka za ta iya biwa ta nan wajen ka ce in ta buge na haka Allah ya kaddara kana mutuwa sai ya tashe ka cin waɗanda suka kashe kansu in jahannama qaldi na fiha abada baka zama a gida a ce me yasa baka sana'a ka ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama naka mutu talaka naka mutu talaka yana daga cikin abin da yake jawo wulakanci gare mu musamman mu masu addini shine zaman banza zaman banza ke sa duk inda na ga an ce taron ɗalibai dole sai na ji hankalin dole mu yi sana'a dole ɗalibi ya kama sana'a ka tashi ka neman kuɗi wuri janjan duk wani inda ka san ana neman kuɗi ga wani kasuwanci an buɗe wanda za ka iya shiga ka faɗa ciki ɗinki za ka yi sai da yadi za ka yi sai da huluna za ka yi a'a tumatir za ka dinga sayarwa da kayan miya da sauransu ka je ka nemi kuɗi ka je ka nemi kuɗi ɗin yanzu saboda talaucin mu ɗalibai ya sa mafiya yau mai mun je ba a ba mu aure sai ka ce ya ka ce wai iyayen yarinya ba su yadda da kaddara ba kai kuma baka tashi kai abin da aka ce kai ba tashi za ka yi ka je ka nemo kuɗi yanzu tun da zamani ya zo da a je a nemo kuɗi na'am ka tashi ka je ka nemo kuɗi kana ɗalibi ka kare mutuncin ilimi ka kare darajar ilimi neman aure ne za ka je yadda dai wancan ɗan banzan zai saka shadda mai kyalkyali kai ma ka zo ga ƙur'ani ga sutura ba shi kenan ba kai ma sako mai kyalkyalin ka zo ta yaya na sai ina ya samu ba kasuwa ya je ba to shi ɗan banza ma Allah ya bashi ballantana mutumin kirki kaga ashe dole sai mun tashi mun kama sana'a musamman mu maza mu muka fi zaman banza yanzu galibi mata sun kwace sana'a galibi mata sun kwace sana'a yanzu a hannunmu su da ɗawainiyar su ke kan iyaye da mazaje da sauransu suke sana'a amma mu yanzu maza kowa in an tashi ga dandazon matasa da safe tun daga fitowar rana har rana ta faɗi iya abin da suke suna zama a majalisa ne an jima ya ji yunwa ya shiga gida ya ci abinci ya fito a ci gaba da zama har dare ba sana'a sai kwallo to wani ma shi yana ganin ustazanci ne wani shi ya dauka ya zama talaka ma yana daga cikin siffan ustazai shine talauci talauci yana daga cikin siffan ustazai a'a daga cikin siffan ustazai akwai sana'a akwai neman kuɗi in ustazu ba kwaikwayo yake da annabawan Allah ba Allah kuma ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk annabawan Allah suna zuwa kasuwa suna zuwa su nemi kuɗi to kaga dole sai ka tashi kai mi dole sai ka tashi ka nema da haka duk abin da zaka samu na alkhairi ko shari Allah ne ya kaddara amma kuma da kokarinka da kokarinka da haka baka daukan aqidan qadariyya su abin da suke cewa shine duk abin da kaga mutum nayi Allah ne ya kaddara masa karka zarge shi in ka ganshi a masallaci haka Allah ya kaddara mai zo masallaci in ka ganshi ya zama bakin mazinaci haka Allah ya rubuta masa kaddaran sa kenan ya zama mazinaci kaga kenan ashe da yiwa Allah ya kaddara masa ya zama dan wuta kenan in dai Allah ya rubuta maka kaddaran ka dan iska ne ya kaddaran ka dan wuta kenan ai to haka mutane suke yi yanzu ma sai a ce maka ai in Allah ya ga dama zai shirye da dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne an riga an gama da aka karku da mu da wani wa'azi amma an je kasuwa za gan shi a gaban ka bai da talaka talaka bane ya fita nema zauna mana ka jira Allah ya shirya mu malam sai ya ce wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun min alkhairi wa ta'ati fiha nuqayyidu imanin mu ya hada abubuwa guda uku qaulun akwai magana wa fi'lun da aiki wa niyyatun da kuma niyya min alkhairi na aikata ayyukan alkhairi wa ta'ati da kuma wato ayyukan biyayya ma Allah fiha nuqayyidu a cikin wannan ne muke kayyadewa shine iyakar addininmu muna imaninmu muna kayyade imaninmu da abubuwa guda uku magana da aiki da kuma niyya shine imani kai niyan kai imani ka faɗa da baki ka kuma yi ayyuka na masu imani sannan niyyar ka ya zama duk abin da zaka yi kayi shi don Allah ne ka yi aikin alkhairi ka kayyade shi da waɗannan rukunai guda uku na imani sai ya zama cewa sun rike maka imaninka na 26 malam yace wa yazdadu bi ta'ati ma'a tarki ma naha wa yanqusu bil isyani jazman wa yafsudu imani na karuwa in ka ƙara aikin biyayya ma Allah tare da nisantar abinda Allah ya hana maka wa yanqusu bil isyan imani yana raguwa in kana saba ma Allah jazman a wata nuskan yace haqqan wa yafsudu da gaske ne lazimi ne jazimi ne in dai kana saba ma Allah imaninka zai ragu in kana ma Allah biyayya imaninka zai karu wa yafsudu imani yana lalacewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace imani yana yana tsufa a jikin mutum kamar yadda tufafi ke tsufa kamar yadda aka sa tufafi kayan sallan ka kyalkyal fes fes kafin a ankara ya fara raguwa ya fara raguwa ya fara yin ya fara tsufa ya fara tsufa har ya koma tsumma to haka imani yake malam sai ce nukirru bi ahwalil qiyamati kulliha wa mashtalahu wa mashtamalathu daru haqqan wa nashhadu malam yace muna tabbatar da duk abinda Allah ya tabbatar mana zai faru ran tashin kiyama duk mun tabbatar wa mashtamalathu dar da duk abinda gida na alkiyama ya kunsa mun gamsu cewa zai faru haƙƙan da gaske ne wani shahadu kuma mun shaida cewa zai faru mun shaida cewa zai faru ba ma jayayya ba ma kokonto nukillu bi ahwalil qiyamati kulliha wa mashtamalathu daru haqqan wa nashhadu na 28 malam yace tafakkar bi atharil azimi wa ma hawat mamalikuhu al'uzma la'allaka turshidu la'allaka turshidu malam yace tafakkar bi atharil azimi wa ma hawat kai tafakkuri kai tunani bi atharil azim da ayoyin Allah mai girma masu girma ayoyin Allah mai girman nan wa ma hawat mamalikuhu al'uzma da duk abinda inda mulkin Allah yake mai girman nan ma'ana sammai da kasai da duk abinda suka kunsa kalli sama kalli ƙasa kai tunani la'allaka tarshidu sai ka samu shirya sai ka samu dacewa ka fada cikin waye tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard kana tunani game da halittar sammai da kasai na 29 malam yace alam tara hadha al-layla idh jaa muzlima fa aqabahu jayshin min as-subhi yaqrudu malam ya ce shin baka lura ba baka ganin hazan laila wannan daren da muke ciki da muke ganinsa iz a musliman lokacin da zai zo zai zo ne cikin duhu amma wa aqabahu jayshin min as-subhi sai ga wata runduna ta asuba ta biyo bayansa ya durudu kai ka ce yana kore ka suna koran daren ne shine Allah ya ce yughshil lailan nahara yaqlubuhu hasisan ana wuni sai dare ya zo ya rufe ana cikin dare sai ga wuri nan sai ya zo ya ce to me yasa ba za ka lura ba ka yi tuntuntuni na talatin malam ya ce ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha kawakibuha wa qadatun tataraddadu malam ya ce ka yi tunani bi arja'is sama geffan sama atrafiha wa jawanibiha kenan wa ma hawatu sama min ayat ka tsaya ka lura duk abin da ke sama taurari watanni rana ka lura da kyau kawakibuha kalli taurarin da suke sama wa qadatu ta taraddadu waɗannan taurarin zaka gansu mudhi'atun ma'ana suna haskakawa ta taraddadu ai ta taharruku tana tashi taurarin suna tashi daga nan su koma can daga nan su koma can duk waye yake juyar da su wannan duk aikin Allah ne sai ce to kai tunani wannan zai nuna maka girman Allah subhanahu wataala baiti na 33 na 32 sai ce bala wallazi atqana sun'aha bala wallazi bil haqqi atqana sun'aha 30 an tsallake 31 na masha Allah jazakumullahu khairan alaysa li hadha muhdithun mutasarrifu hakimun alimun wahidun mutafallidu malam ya ce wai duk wayannan abubuwan da suke faruwa wai kana ganin kawai a banza suke faruwa kana ganin cewa a banza suke faruwa babu wani wanda yake jujuya su alaysa li hadha hakimun mutas muhdithun mutasarrifu wayannan abubuwan ba wanda ya kirkire su kuma yake jujjuya su hakimun alimun wahidun mutafarridu wanda Allah shine mai hikima shine masani shine Allah shi kadai wanda ake kadaita shi da bauta subhanahu wataala yace bala malam yace a'a akwai akwai wanda ya halice su akwai wanda yake jujjuya su wallazi bil haqqi atqana sun'aha na rantse da wanda ya halicci waɗannan abubuwan da gaskiya akwai mai juya su akwai wanda yake kula da su wa auda'a hal asraru lillahi wa auda'a hal asrara lillahi tashhadu malam yace duk cikin waɗannan halittun da Allah yayi akwai wasu sirrori da Allah ya ajiye waɗanda suke tabbatarwa suke shaidanta maka cewa ba abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah yasa wani malam yace wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid komai da ka sani a sama da ƙasa yana nuna maka cewa Allah ɗaya ne sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta 33 sai yace wa fil ardi ayatun liman kana muqina wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhad a bayan ƙasa a duniyar nan akwai ayoyi ga wanda yake da yaƙini game da Allah sai dai ayoyin ba sa amfani ga duk wanda yake jayayya game da ayoyin Allah wanda yake jayayya ayoyin ba sa amfanin sa wa fi nafsi ayatun wa fiha ajaibun biha yu'rafu Allahu al-azim wa yu'badu malai yace kai a cikin zuciyarka ma akwai ayoyi akwai kuma ababen mamaki game da zukatan mutane sannan kuma da waɗanda da su ake gane Allah mai girma kuma ake bauta masa zuciyar mutum ma fitirar mutum tana nuna masa cewa Allah shi ne kadai abin bauta sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ya ce za mu nuna musu ayoyinmu a sassan duniya da kuma kan kawunansu har dai tabbatar musu cewa Allah shi ne abin bauta kawai ka kalle yanzu faratunka ko kumba ko masu ce a kaifa a kalle su da kyau yanzu idan ka yanke su yanzu inda zan yi sati uku ko wata ban yanke kumba ta ba sai su fito inda zan ce a cire su a bare hannuna ba za a ga ta yana kumban take fitowa ba ba za a ga ta yana farce yake fitowa ba to wa yake fitar da shi idan ka je kai aski ba shi sati uku gashin ya sake dawowa shuka shi kai kai bayi ya fito Allah ne wannan zai nuna maka hikimar Allah ashe kai a karan kanka ga fitowar gashin kanka ya nuna maka akwai Allah ya nuna maka akwai Allah 35 ko sai ce laqad qamatil ayatu tashhadu annahu ilahun azimun fadluhu laysa yanfadu ayoyi masu yawa sun zo suna tabbatar suna shaida cewa Allah shine abun bauta mai girma wanda falalansa baya karewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baq abin da ke wajen ku shike karewa ya gushi amma na wajen Allah wanzaje ne baya karewa 36 faman kana fi gharsil ilahi ajabahu wa laysa liman walla wa adbara mus'id yace faman kana fi gharsil ilahi ajabahu wa laysa liman walla wa adbara mus'id yace duk wanda ya kasance fi gharsil ila faman kana min gharsil ilahi ajabahu duk wanda ya kasance yana daga cikin dashen da Allah ya yi mutanen kirki kenan waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake amfani da su wajen yi ma addinin sa hidima ajabahu Allah zai amsa masa duk bukatunsa walaysa liman walla wa adbara mus'il duk wanda ya juya ma Allah baya ya bar addinin Allah bai da inda zai je samu nutsuwa ba wanda zai samu masa da falaha da nutsuwa a cikin rayuwarsa babu shi da aka yace alayka bi taqwallahi fi fi'li amrihi wa tajtanibul manhiya anhu wa tub'idu malam yace kayi kokari ka zama mai tsoron Allah wajen yin duk abin da Allah ya ce kayi ka kuma nisanci duk abin da Allah ya hana ka kuma wato nisance shi kai nesa da shi 38 wa kun mukhlisan lillahi wahdhar min riya wa ta'bi wa rasulallahi in kunta ta'budu ta'budu ka zama mai ikhlasi duk abin da za ka yi don Allah ka yi shi don Allah ka kuma kiyayi riya kar ka yi abu don wani ya yaba maka in kana son ka huta kar ka yi wani abu don ka jira mutane su ce ka iya in dai kana so ka huta a rayuwa sannan kuma ka yi ƙoƙari in dai ibada za ka yi ka bi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yi riya kar ka yi bid'a ka yi ikhlasi ka yi sunna to sai ka zauna lafiya a duniya ka zauna lafiya a lahira tawakkal ala rahmani haqqan wa thiq bihi liyakfika ma yughnika haqqan wa tarshudu malam yace ka dogara ga Allah mai rahama sannan kuma ya zama kana da cikakkyawa da cikakkiyar dogaro da tabbaci game da Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka sani kayi haka ne liyughnika liyukfika ma yughnika haqqan wa tarshudu don Allah ya isar maka duk abin da zai wadatar da kai kuma ya shirye da kai tasabbar anil isyani wasbir li hukmihi wasabir ala ta'ati allaka tas'adu kai hakuri akan saba ma Allah in kaga abun saban Allah kai hakuri in kaga kudin haram kai hakuri in kaga ana zina kai hakuri kar kai in kaga ana shan giya kai hakuri kar kai kana da daman kai kwace kai hakuri kana so kai ƙarya kai hakuri kar kai zaka ga amfanin hakurin nan gaba kai hakuri da kuma duk abin da Allah ya hukunta maka sannan wasabir ala ta'ati allaka tas'adu ka doge ka ƙara juriya akan yi ma Allah biyayya zaka samu rabautuwa wa kun sa'iran bainal makhafati war raja huma ka janahi ta'irin hina taqsidu in zaka yi ibada ka zama kana ibada ne tsakanin abubuwa guda biyu kana fatan rahamar Allah kana kuma tsoron azabar Allah waɗannan yanda ka san fuffuken tsuntsu ne guda biyu in dai ka yi aiki kuma kana son ka cimma manufanka shi ne samun lada a wajen Allah ya zama kana kwaɗayin rahamar Allah kana kuma tsoron azabar Allah tsoron azabar Allah zai sa ka guje masaɓa masa kwaɗayin rahamar Allah zai zaburar da kai wajen yin me wajen yin aikin alkhairi wa qalbaka tahhirhu min kulli afatin wa kun abadan an aibihi tatafaqqadu yace kaga zuciyarka kayi kokari ka tsarkake ta daga dukkanin abin da yake na cutar zuciya da abin da yake na wato dattin zuciya sannan kuma har abada har ka gushe a rayuwarka har ka mutu ya zama kullum kana neman aibin kanka ne don ka gyara ba neman aibin wasu don ka kushe su ba kai ka samu ka gyara kanka ka nemi ina ne aibinka me kake da shi da matsala a zuciyarka me kake da shi da matsala a ibadarka ka samu ka gyara ba wai ka dinga bibiyan aibin mutane ba kai baka gyara naka ba kai karka zama gwano bai jin warin kansa kenan sai dai ji warin wani wajammil binushil khalqi qalbaka innahu la a'la jamalin lil qulubi wa ajhadu wa ajwadu idan mutane suka yi maka nasiha suka yi maka fada to ka wato ainihin kawata zuciyarka da wannan nasiha ka kaddi wannan nasihar ko kuma ya zama mafi kyawun mutane ya zama zuciyarka ka kyautata zuciyarka da tunaninsu kana son ka kwaikwaye su tunaninka ya zan yi in zama irin wane ga wani mutumin kirki can shekarunmu ɗaya da shi ya iya karatun ƙur'ani ya iya hadisi ya zan yi in zama irinsa ba wani mutum iri na ba shekarunmu ɗaya da shi na gan shi yana rafin a arewa 24 yana kallon fim a yana fim a waje kaza ya iya komedi ana dariya in zama irinsa kar ka yi ma zuciyarka haka domin wannan shine la'a'la jamalin likulub shine mafi kyawu ado da zaka yi ma zuciyarka wa ajwadu shine mafi daraja na ado da zaka yi ma zuciyanka sai ce wa sahib idza sahabta kullu muwaffaqin yaquduka lil khairati nushan wa yunshid in ka tashi abota ka yi abota da duk wanda ka fahimci ko wani Allah ya datar da shi wani mutumin kirki ne domin shi ne zai ja ka zuwa ga duk wani aikin alkhairi kuma ya dinga maka nasiha yana kuma kokarin shirya da kai da nuna maka hanya madaidaiciya in ka tashi abota kar ka zauna cikin mutanen banza kar ka zauna cikin mutanen banza babu wata rana da za ka samu na zama da mutanen banza ba ta da rana zama cikin mutanen banza ba ta da rana ba ta da rana ko da kai mutumin banza ne ka raɓi mutanen kirki za ka zama irinsu insha Allah ta'ala naka in ka tashi abota ka yi abota da wanda ya dace wanda ka fahimci Allah ya datar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya za ka ga alkhairai suna ne alkhairai suna haɗuwa yanzu kamar misali ni na gode ma Allah da ya haɗa da Malam Abdul Basir Isa kaga yanzu shiga shi silansa ya zama shilan hada zumunci tsakaninmu da da mutanen jihar Katsina tare da cewa akwai wata baiwar Allah a baya wacce ita ce ta bada haɗa da shi Allah ya saka musu da alkhairi dukansu to kaga yanzu inda zumunci ne aka haɗa na ɗan giya tsaka da in aka ce muku ga wani ɗan giya nan ya taso daga bauchi ya shigo katsina me za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ga hultan zagiya ya ruwa har ya iso katsina ai akwai matsala ai to haka ake so ka nemi mutanen kirki ko da kana ko da ba za ka zama mutumin kirki ba ko da kai ba na kirki ba ne ka nema na kirki wa iyyaka wal mar'al ladhi in sahibtahu khasirta khasaran laysa fihi taraddudu ka shedinka inji malam karka yadda kai abota da wanda ka san in kai abota da shi za ka yi asara wanda ba ta daddiri ba kokonto ka san wane in ya zama abokinka za ka zama na banza to karka zauna da shi karka yi abota da shi don Allah ya ce fa'arif amman tawalla an zikirina walam yurid illa alhayatad duniya. duk wanda ya kauce ma dokokin Allah kuma a rayuwarsa shi bayi da wata manufa sai duniya dan duniya ne damuwarsa kawai ya duniya za ta yi kyau ya za a samu duniya Allah ya ce karka zauna da shi duk wanda kaga duniya ce kawai a gabansa ubangiji ya ce karka zauna da shi ka nisance shi domin zai sanya maka tunanin samun duniya ne zalla duniya kuma in ta tashi tafiya za ta tafi da 'ya'yanta ne kaga ka zama ɗan duniya za ku tafi tare kenan khudhil afwa min akhlaqi man qad sahibtahu kama ya amuru rahmanu fihi wa yurshidu ka dinga afwa ka koyi afwa daga ɗabi'un waɗanda ka zauna da su kamar yadda Allah mai rahama ya yi umarni cewa mu zama masu afuwa kuma ya shirin da mu da ya ce kudil afuwa wa amul bil urfi wa arid anil jahilina ka zama mai afuwa tarahal anid dunya falaysat iqamatan walakinnaha zadul liman yatazawwadu malam yace ka gudu ka bar duniya ba ka guji duniya domin duniya bata da tabbas bata tsayuwa sai dai duniya inda ake guziri ne ga wanda ya hankalta ya san ya kamata ya guziri guziri ya kamata ka yi a duniya ba shan takewa ba wa kun salikan fi tariqi wa kun salikan turqal ladina taqaddamu ila al manzil al baqi alladhi laysa yanfadu ka zama cewa kana daukan hanyar kana bin hanyar waɗanda suka gabata magabata kenan waɗanda suka tafi zuwa ga masaukin da ke wanzuwa wanda baya gushewa sun mutu kenan sun tafi to daga nan kuma ka san gaba za a yi ba za a sake dawowa ba duniya kuma tana karewa ita wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin falaysa li dhikrillahi waqtun muqayyad ko yaushe a kowane hali in ji malam yace ka zama mai ambaton Allah dan zikiri ba a sa masa lokaci ba cewa Allah ya ko ya ayu allazina amanu zkurullaha zikran kaseera cewa Allah ya kawai ku ta zikiri illa iyaka inda aka ce ga adadi to kar ka wuce adadi an ce maka bayan sallah kai 33 uku karka ce a to an ce uzkurullah zikran kaseera banin yi guda 300 uku kai bid'a anan inda aka ce maka ga adadi karka wuce adadi amma inda ba a sa maka adadi ba ka tashi ka tun daga fitowar rana har faduwar rana kai ta zikiri uzkurullah zikran kaseera kai ta zikiri ba kuma ce maka kai dole sai ka fito bakin titi kai ihu ba ka zauna a daki ala bi zikrillah tatma'innul qulub zikiri cikin natsuwa ake yi sannan ana zikiri ne cikin nutsuwa da yawan mu ba zikiri muke yi ba idan an yi sallah mutum ne subhanallah subhanallah subhanallah lamlai lamlai kaga lamlai lamlai an ce ka ce alhamdulillah ka ce lamlai lamlai ina zikiri yayin nan an ce maka ce subhanallah ka ce subhanallah subhanallah subhanallah wannan kaga ba zikiri bane ai yanzu dan Allah ko gaban ko gaban gwamna ka je ka tsaya gaban gwamna kana kana kiran sunan shi gwamna gwamna gwamna gwamna to gwamna ne ya san me kake yi ne ai bai sani ba nutsuwa kake kai bayani da kyau to an ce kai zikiri kai kuma kana an ce ka ce alhamdulillah alhamdulillah bakinka na faɗa zuciyarka tana tunano ma'anar abin da kake faɗi amma ba ka tsaya kana lamlai lamlai lamlai lamlai lamlai lam ina suna Allah lamlai kaga ba kai zikiri ba ka dai motsa baki fa zikrul ilahi fa zikru ilahi al'arshi sirran wa mu'lana yuzilu shakka wal hamma anka wa yubiridu wa yadurudu malam yace ambaton ubangijin al'arshi a fili da a boye yana gusar maka da bakin ciki da tabewa da damuwa yana kwaranye maka duk damuwar da kake ciki wa yajlibu lil khairati dunyan wa ajila wa in ya'tika al wasu wa in ya'tika al waswasu yawman yushallidu in kana ambaton Allah yana jawo maka alkhairan duniya da lahira sannan kuma in wasu wasi ya zo maka game da addini to ka sani in wata rana ka tsaya kana wasuwasi kana tunani shedan yana so ya sa maka wasuwasi to babu shakka zikirin Allah zai kore maka wannan waswasin faqad akhbara al-mukhtar yawman li sahbihi bi anna kathira adh-dhikri fi as-sabqi mufridu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe dan zababbe ya ba masahabbansa labarin cewa yawan zikiri yawan ambato wajen yawan ambaton Allah wajen so ka yi gaba wajen aikin alkhairi bai da sa'a in kana so ka wuce gaba ka yi gaba kar wanda yake bayan ka ya risko ka babu kamar zikiri ba kamar zikiri haka abu da ce talakawa suka zo suka ce ma annabi masu kuɗi fa sun kwashi ganima ya ce ta yaya suka ce gasu suna sallah yadda muke suna azumi yadda muke suna duk abin da muke na ibada suna yi amma an cewa an fiku su za su ce da mun ba mu da shi ya ce to ku tsaya in gaya muku abinda in kun yi za ku riski wanda ya wuce muku wanda ke bayan ku ba zai riski ku ba ce duk bayan sallah ku ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar so 33 bayan kwana biyu sai suka sake dawa suka ce to fa ya rasulullah yan uwanmu masu kuɗi fa su ma sun ji labarin abin da gaya mana su ma sun kama wannan zikirin saboda haka suna so a sa doka daga yau duk wannan kuɗin sai kai mataki kaza bayan sallah banda shi a zikiri sai annabi ya ce masa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah Allah ya bashi kudin da zai zikiri da zai yi infaki kuma ya zo ya zikiri kaga Allah ya ba mutum kudi ya bashi addini wallahi ba sa'an wasan ka bane sai dai ka kalle shi a duniya ya mori duniya ya wuce ka motar da ya hau har ka mutu baka taba mafarkin zaka hauta ba a lahira kuma sai dai ka daga ido ganshi a mataki na 700 can aljanna kai kuma kana kasa to ballantana kuma a ce maka mutum ya gamu da bala'in duniya wani malam ga bakin talauci gashi baya sallah talaka futuk in an je ana neman misalin talaka a cikin jihar nan aka je kansa an je dungu amma bai sallah khasirar duniya wal akhirah kenan wannan yayi asarar duniya yayi asarar lahira Allah ya shirya mu wa wassa mu'adhan bi 90 wa wassa mu'adhan yasta'inu ilahahu ala dhikrihi wa shukri bil husni yu'badu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya wa mu'adh dan jabal cewa ya dinga neman taimakon Allah akan ambatonsa da gode masa da kuma kyautata masa ibada ya koyar da shi duk bayan sallah ya ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah ka taimake ni akan wato ainihin ambatonka da bauta maka da kuma gode maka wa awsa li shakhsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi hamli shara'i yajhadu wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana tambayansa cewa ayyukan addini suna masa wahala sai malam ya ce wa ausa li shakhsin qad atali nasihatin wani mutum ya zo ya ce ma annabi ya masa wasiya wa qad kana fi hamli shara'i yajhadu yana wahala yana bin addinin musulunci shari'o'in musulunci suna masa wahala annabi sai masa wasiya ya ce bi Allah ya zalla raɓuban lisanuka hadhihi tu'inu ala kulli umuri wa tus'idu kar ya zama harshenka kar ya gushe yana ɗanye yana taimaka maka akan dukkanin wannan al'amuran kuma ka samu dace wa akhbara anna dhikra gharsul li ahlihi bi jannati adnin wal masakin tumhadu wal masakin tumhadu malam yace annabi ya bada labari cewa zikiri duk wanda yake zikiri da shene yake yi a cikin gidan aljannan masauki aljannan zama in kana zikiri haka mala'ika jibril ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa al'ummar ka da shi a gidan aljanna annabi ya ce mala'ika jibril ma girasul janna to taya mutum zai da shi a gidan aljanna sai ya ce ya ce la haula wala quwwata illa billah kana faɗin la haula wala quwwata illa billah Allah sai ce ku dasa mawa ne gida a ciye ku dasa mawa ne bishiya a gidan aljanna saboda kan ka zauna kai la haula wala quwwata illa billah guda 100 an dasa maka bishiyoyi guda 100 a gidan aljanna yanzu ba ana magana ma kana da gida ko baka da gida bane a cikin gidan ne ake maka da shin bishiyoyi kaga ai kankan ka riga ka wuce ai wa akhbara anna Allah yadhkuru abdahu wa ma'ahu ala kulli al-umuri yusaddidu annabi ya bada labarin cewa Allah yana ambaton bawansa yana kuma kasancewa tare da shi akan dukkan al'amurorinsa don ya datar da shi in ya zama bawan nan yana yawan ambaton Allah kana ambaton Allah Allah zai ambace ka sai kuma ya zama yana tare da kai a dukkanin al'amuranka wa akhbara anna dhikra yabqa bi jannati wa yanqati'u at-taklifu hina yukhallad annabi ya bada labari cewa zikiri har a gidan aljanna yana wanzuwa wa yanqati'u at-taklif amma wahala zai yanki za ta yanki ba wata wahala a gidan aljanna hina yukhalladu lokacin da za a dawwamar da yan aljanna a cikin aljanna zikiri har a gidan aljanna alhamdulillah kaga zikiri na Allah ya ta gaya mana qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhasan wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha kaga har a gidan aljanna ana zikiri ana zikiri ana ambaton Allah da jinjina da godiya ga Allah amma ba wahala babu wahala in mutum ya ji dadin aljanna ne dadin da ya ji sai ya ambaci Allah ba irin yadda muke yi ba a duniya mutum wani in ya ji dadi madadin ya ambaci Allah sai ya tsine ma kanshi albarka wani abu ya same shi ya ji dadi yana ganin abin ya dace yadda ya kamata madadin ya yi sujudu shukur ya gode ma Allah sai ya ce shege shi wai ma'ana yana girmama kansa ya ya kai shegen da ya samu wa kansa wannan alkhairi Allah ya kiyaye walau lam yakun fi dhikrihi ghayra annahu tariqun ila hubbil ilahi wa murshidu inda ma a ce zikirin Allah bayi da wata fa'ida illa iyaka cewa zikiri hanya ce zaka samu soyayyar Allah kuma ya shiryar da kai zuwa ga hanyar Allah wa halfata an gibatin wa namimatin wa an kulli qaulin liddiyanati mufsid in ya zama zikiri iya amfaninsa shine yana hana mutum giba da annamimanci madadin kai gulma ko ka kai maganar wannan zuwa wajen wannan sai aka ce kai zikiri yana kuma hana ka duk maganar da zai bata maka addininka lakana lana hazzun azimun wa ragbatun bi zikiri bi kasrati zikirillahi ni'mal muwahhad da ya kamata a ce muna da rabo mai girma da kwaɗayi wajen ambaton Allah mai girma madalla da abin bauta wanda ake kadaita shi da bauta Allah inda iya fa'idan da ake samu a zikiri shine ya hana ka giba da annabimanci da zagin mutane iya fa'idan da ake samu kenan a zikiri da ya kamata ka kwadaito wajen yin zikiri walakinna min jahalina qalla zikruna malai ce amma saboda jahilcin mu ya mana yawa sai zikirinmu ya yi ƙaranci sai muka karanta ambaton Allah kama ƙalla minna lil ilahi ta'abudu kamar yadda bautar Allah ta yi ƙaranci daga gare mu muka karanta bautar Allah haka muka karanta ambaton Allah saboda jahilci in ji malam wasal rabbaka tawfiqa wal fawza da'ima malam yace ka dinga roƙon ubangijinka dace da kuma rabautuwa a duk inda kake kullum karka wuce kana addu'a Allah ka sa in gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani karka ce yanzu mu ahlus sunna ne karka ce yanzu mu ne mutanen kirki karka ce yanzu mu ne masu kula da sallah karka ce yanzu mu ne mutanen kirki cikin anguwa dage da roƙon Allah baka sanya karshen ka zai kasance ba dage da roƙon Allah annabi da kansa addu'a yake yi Allahumma musarrifal qulubi thabbit qalbi ala dinika Allah kuma ya ga mu annabi da ba din mun tabbatar da kai ba walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila ba din mun tabbatar da kai ba da ka dan karkata kana kagan Allah ya ce ma annabi ba din mun tabbatar da kai ba da ka karkata ina kuma gamu fama khaba abdun lil muhaimini yaqsidu daka malam yace ka dage kwarai da gaske wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai kwarai da gaske domin duk bawon da yake roƙon Allah yake sanya manufarsa da neman dacensa a wajen Allah bai taɓa taɓewa ba ba wani wanda ya taɓa komawa zuwa ga Allah kuma Allah ya taɓar da shi ya ce Allah ne zai bani Allah ne zai hana ni Allah shi zai shiryar da ni Allah shi zai ɗora ni akan hanya madaidaiciya ya kuma tsayu akan haka kuma Allah ya kore shi Allah bai taɓa haka ba Allah baya haka Allah baya haka daka shi yasa ko bukata kake da ita wani malami yace la tasalanna bunayya adama hajatan in kana da bukata karka yadda ka tambayi dan adam wasalil ladhi babuhu la tughlaq ka daga hannu ka roki Allah da kofar sa ba a rufe ta kullun tana bude yana ce ina mai roko in bashi ina mai so in biya masa sai ce Allahu yaghdibu in tarakta su'alahu shi Allah in ya kai jima baka roƙon sa fushi yake da kai dan me baka roke shi ba amma wa bunayya adama ina yus'al yaghdibu dan adam fa in ka yawaita roƙonsa sai ya fushi da kai ko da yana nuna maka a ba komai in dai kana da bukata ka zo amma darajar ka tana yin ƙasa tun kana zuwa a buɗe maka za a ce in kun ga wani ne kar ku buɗe masa a ce ba na nan saboda ka cika roƙo amma Allah fa in baka roƙonsa yayi fushi da kai wa salli ilahi ma salamin wa rahmatin ala khairi man qad kana lil khalqi yurshidu malam yace Allah mahalicci na kai salati da dadin tsira da aminci da rahama a bisa mafi alkhairin wanda ya zo aka turo shi don ya shiryar da mutane shirya kuma ya nuna mutane hanyar shirya Allah kuma cikin ikon sai ba su tofiki su dace da shirya wa alin wa ashabin ka hada da iyalansa da sahabbansa wa man kana tabi'an da waɗanda suka bi bayansu bisa kyautatawa salatan wa tasliman yadumu wa yakhludu salati da tsira da aminci wanda ke dawama kuma yake tabbata har abada to wannan shine karshen wannan baiti wannan manzuma ta manzumatu manhajil haq na Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'idi Allah ya mishi rahama zamu ga cewa musamman a wannan zama ta biyu kusan zaman farko mun yi baiti 15 ne zama na biyu mun yi baitoci kusan guda 50 so zamu ga cewa mun ƙara sauri saboda yanayi na lokaci kuma lokacin da muke da shi da takaitattu ne akwai sauran abubuwan da ya kamata mu gabatar saboda haka insha Allah muna yi Allah ta'ala godiya da ya ba mu dama da iko muka ga farkon wannan dauran kuma muka yi so ta muka fara cikin ikon Allah muka kuma kare da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da muka karanta daidai a ciki dace ne da kuma rahama daga Allah inda kuma muka yi kuskure wannan daga wajenmu ne da kuma sharrin shaidan Allah ya tsare mu ya yafe mana ya gafarta mana inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya sanya alkhairi a cikin rayuwar mu ɗan uwa waɗanda suka yi uwa suka yi madaukiya suka yi kai komo wajen ganin cewa wannan dauran ta tabbata kowa Allah ya saka mishi da alkhairi gwargwadon kokarin da kowa ya Allah ya kara masa ya saka mishi da alkhairi ya kara masa daga falalansa Allah ya kara mana albarka baki daya dukkan ku da mu da ku maza da mata da muka taru don mu saurari wannan dauran Allah ya kara mu ilimin mu albarka ya kara albarkatar rayuwar mu ya albarkace mu baki ɗaya ya hada mu da dukkanin alkhairan duniya da lahira duk abin da muka karanta na alkhairi Allah ya hada mu da shi na shari Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya mana albarka baki ɗaya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wannan jiha ta Katsina Allah ya kara mata zaman lafiya ya kara mata aminci matsalolin da ake samu a wannan jiha na yan kidnapping da rashin tsaro Allah ya kawo ƙarshen su Allah ya mana maganin su Allah ya kawo ƙarshen su waɗanda suke hannu aka kama su Allah ya fito da su cikin aminci Allah ya kubutar da su cikin aminci jagororin wannan jiha Allah ya musu jagoranci zuwa ga abin da zai yadda da shi da kuma kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'ummar Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi kasuwancin mu Allah ka sa alkhairi da albarka a ciki zamantakewar mu a gidajen mu masu aure Allah ka albarkaci auratayyar su masu yaya ka yi ma yayansu albarka masu neman aure ka hada su da abokai na gari ka yi mana albarka baki daya yanda muka taru muka haɗu muka yi wannan daular dukanmu Allah ka tara mu mu shiga gidan aljanna ina gaba kuna bina a baya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين آمين